أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركن أَنفَقْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yabo muna kuma godiya marar iyaka ga Allah maɗaukaki da ya nufe mu da haɗuwa a wannan rana wannan marece ta ranar litinin bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha tara ga watan hudu a shekara ta ɗaya a lissafin miladiya wannan shi ne zamanmu na bakwai ko kuma har yanzu a farkon suratun nisa idai da muke karantawa ayoyi guda biyu na farko da suke magana akan lamurran gado jiya mun shiga aya ta biyu فدن الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين هرزوا قرشان آية za mu tashi a cikin abin da muke karantawa na maganar malam as-sa'di rahimahullahu ta'ala inda yake thumma qala ta'ala bayan Allah maɗauki ya magana a kan gado dangane da miji da mata ya ku mazaje idan matanku sun mutu ba su bar far'i warisin ba wato abin haihuwa ba ko namiji ko mace guda ɗaya ko muta'addid to za ku samu rabin dukiya idan kuma suna da far'i warisin nan to za ku samu rubu'i na abin da suka bari bayan an biya bashi bayan an cire wasiya su kuma matanku in ku kuka mutu kuka bar su ya zama ba ku da far'i warisi wato ba ‘ya'ya ko jikoki ko dai wanda ya cancanta ya yi gado daga cikin ‘ya'yan tsatso ko ‘ya'yan ɗa to su suna da rubu'i na abin da kuka bari in kuma ba ku da ‘ya'ya ma'ana ba ku haihu ba abin haihuwa to suna da sumuni rubu'in nan haka in kuna da ‘ya'ya mai nufi aha in kuna da ‘ya'ya kai zai zama suna da sumuni in akwai ‘ya'ya in ba ‘ya'ya shine za a samu rubu'i yawa in ku akwai ‘ya'ya to za su tashi daga rubu'i su dawo sumuni wannan rubu'in da sumuni ya shafi dukkan mata ne idan mutum yana aure da mata fiye da ɗaya to ko su hudu ne za su taru ne akan wannan rubu'in ko su hudu ne za su taru ne akan wannan sumuni duk mu yi magana wannan jiya to za a tashi wata mas'alar daban ita ce mas'alar kalala malam sa'idi yace thumma qala ta'ala sannan sai Allah madauki yace وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت إذن ونمتم ذا أجاجيش معنى تاكاما أجاجيش قادوا إلن كلالة كلالة شيني wanda ya mutu in mun ɗauka abinda ake mai da kalala shine almayyit akwai tattaunawa malamai akan shin mamacin shi ne za a kira kalala in ya mutu ba shi da ɗa ba shi da jika ko kuwa su ‘yan uwa da za su gaji mamacin in ya mutu bai bar ‘ya'ya ba bai bar iyaye ba mana ba ɗakai ba iyaye nake so in ce ba iyaye ba ‘ya'ya domin ‘ya'yan jikoki a cikin ‘ya'ya suke yawwa ko kuwa su masu gadan a irin wannan hali su ake kira kalala al'imamu tsabari ya kawo akwalin malamai akan wannan bayan ya kawo mana maganar mai ake nufi da kalala babban mashhurin hadisi dai ko in ce asar da ya fassara kalala shine asar na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da al'imamu tsabari ya rawaito shi daga malaminsa al-walid ibn shuja as-sakuni wanda shi kuma ya ruwaito daga nasa malamin har zuwa asim ibn abi an-nujud shine ibn bahdala wanda ya ruwaito shi kuma daga ash-sha'bi to daga sha'bi shine yake isnadin wannan abu zuwa ga sayyidina abubakar cewa sayyidina abubakar hakanan sayyidina umar wato sayyidina abubakar ya faɗi cewa أقول في الكلالة برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان yace dangane da abin da ya shafi kalala zan faɗa da ra'ayina istihadi kenan shi yake nufi da ra'ayi idan daidai ne ra'ayin to daga Allah ne mana Allah ne bani tawfiqin na faɗi daidai in kuma kuskure ne to shaidan ne ya samu wasansa da shubuha har na faɗa zaka daga ni ne kuskure ne in ji sayyidina abubakar yace abinda ake nufi da kalala shine duk wanda ba shi da uba ba shi da yaya ma'ana la usula lahu wa la furu mutumin da ya mutu ko matar da ta mutu babu da babu jika sannan kuma a sama ba uba ba kaka an gane yawa kaka wa in ala jika kuma wa in nazala a kun san wannan istilahin na malaman fiqh ko yawa ma'ana ana cewa idan mutum yana da kaka din nisansa tsakaninsa da shi ma'ana a ce shi ne uban uban uban uba misali aga ana iya samun da uku zuwa hudu ana iya samu haka galibi dai ba a cika samu ba yawwa to idan dai mutum ya mutu ya bar in ba mahaifinsa to mahaifin mahaifin yana nan inda za a samu kuma mahaifin mahaifin mahaifin shine da komai nisansa tsakaninsu in dai ta hanyar namiji ne suka haɗu to wannan shine kaka wanda ya cancanta ya gaje shi to in akwai shi kun ga akwai mai kenan usul yawa to in babu kuma sannan a ƙasa ba shi da ɗa ɗan nasa ma ko ɗaya daga cikin ‘ya'yansa maza ba mai ‘ya ko ɗa haka to wannan shi ake ce makalala in ku akwai to komai nisan ɗan ko jikan sunansa mene za a yawa za a zai zai yi gado don haka ya fita daga siffar kalala ai an fahimta shi ne hasa na umar lokacin shi kuma da falan mastukhlifa yayin da aka bashi khalifanci yake cewa shi kuwa ba zai saba wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu a wani ra'ayi da ya tafi zuwa gare shi ba to shine shi ma ya tafi zuwa ga wannan magana ta fassarar kalala kuma sauran sahabbai suka haɗu akan haka cewa an ce kalala abin da ake nufi kenan asalin lafazin a larabce daga ataf ne eh shine kallala kallalahu takallulan abin da ake nufi tausayawa lillibewa da tausayi da rahama da sauransu musamman ta ɓangaren nasaba shi wannan ake nufi wanda yake a kewaye yake da wato ɗan gata ne abin yi wa shagwaba ne shi ne kala to wanda ya rasa wannan sai a ce masa mene kalala an fahimci abin asalin kalmar kenan to shine kuma sayyidina abubakar ya fassara ta da haka sauran sahabbai suka karbi wannan fassara tasa to sai Allah madauki yake cewa wa in kana rajulun in mutum yurafu za a gaje shi ya mutu za a gaje shi kalalatan a tsari irin na kalala shi yasa malamai suka faɗi a nan to me me ake nufi da kalalan a wannan siyaki mamacin ne kalalar ko ko masu gadan ne kalala yawwa ko ko shi halin condition din shine kalala duk wannan kaulin guda uku duk tsabari ya kawo su akwai wanda suka ce shi mutumin da ya mutum ba usul ba furu ba asali ba reshe shine ake cewa kalala shi din shine kalala wasu kuma suka ce a'a masu gadon nasa su ne kalala wasu kuma suka ce a'a wanda a shi yanayin irin gadon da ya shiga irin wannan yanayin shi ake kira kalala an fahimta to kowanne kuma ya kawo ra'ayoyin masu abin shi dai ya rinjayar da masu gadon cewa masu gadon da za su inji kabari waɗanda za su yi gadon in ya zama za su yi gado irin wannan na mutumin da ba shi da uwa ba ji ba ba uwa ba uba ba kaka ba kuma ɗa ba jikoki to wannan shi ake ce ma su ake ce wa kalala shi haka ya fassara to almuhim da ya zancen mu in kun gane me ake nufi da kalala zancen kawai shine to ya za a raba dukiyar kalala in an samu hali to gashi yace walahu akun in ya zama mutum namiji ne ko mace za a gaje shi a irin wannan yanayi ba uwa ba uba ba kaka ba ɗa ba jika walahu akun amma yana da ko tana da ɗan uwa namiji aw ukhtun ko yar uwa mace to shine malaman nan suka fasara abinda ake nufi da akun aw ukhtun dinnan ana nufin li ummi li ummi wanda yake uwa daya suka hada ba uba ba ba li abi bane ba kuma shaqiqi bane mutum ya mutu ba shi da da ba uwa ba kaka ba jika amma kuma yana da ɗan uwan da yake uwarsu ɗaya kawai ba uba ɗaya ba to shi ake zance kuna faɗi to mu jiya za a raba nasu kama hiya fi ba'd al-qira'ati akwai ma wanda suka karanta cewa walau akun aw ukhtun min ummi akwai qira'ar haka qira'a ce tafsiriya eh kama hiya fi ba'd al-qira'ati وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا إجماعي ne na malamai karka kawo sabani yawwa in an ce an yi ijma'i duk sahabbai sun tafi akan ka babu wanda ya saba haka nan kuma cikin sauran malamai babu wanda ya saba da haka karka ce ai tunda dai ikhwa aka ce kai kuma kana da fahimtar larabci don haka ikhwan nan abin da ake nufi kawai su ne ‘yan uwa ko shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai sai a ce maka a'a duk wanda suka fi ka sanin musulunci tun daga sahabbai zuwa yau sun yi ijma'i akan cewa ‘yan uwa ɓangaren uwa wanda aka haɗa uwa ɗaya da su kawai su ne ake nufi da wannan mutane an fahimta shine cewa ajma'al ulama ala anna al-murad bil ikhwati huna al-ikhwatu lil ummi fa'iza kana yurafu kalalatan to don haka in za a gaji mutum da irin wannan siga ai kalala laisa lil mayyiti walidun wala walad shi mamacin ba shi da uba ko kaka wala walad ba shi da abin haihuwa haka ma'ana ba shi da kaka namiji ko mace ba shi da ɗa ko jika namiji ko mace an gane ai la aba wala jadda wala ibnu wala ibn ibni wala bint wala bint ibni wa in nazalu duk da kamar da muka yi wancan bayani yawwa ba uba ba kaka duk nisan su haka nan ba ɗa ba jika ba ɗa ba jikanya shi ma wa in nazalu an gane wa hadhihi hiya al-kalalatu kama fassaraha bidhalika Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wannan shine al-kalala kamar da سيدنا أبو بكر الصديق يفسر وقد حصل على ذلك الاتفاق اتفاق ما لم يطيع أكن هكا سوى وانا شيني كلالة ولله الحمد ما قنا تحق آي شيني معنى من قودي وألا باب وني لكتي تو يا ربان زي زمان الله من أكيتي فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت تو كون ɗaya daga cikinsu namiji ko mace ne zai samu sudusi daga cikin suwa su ‘yan uwan li'ummai yawwa ‘yan uwa li'ummai wanda yake uwa ɗaya kuka haɗa ba uba ɗaya ba ko suka haɗa da mamaci yawwa a sudusu zai samu sudusi ai furudin nan ne da muka tattauna kowa ya san me ake nufi da su in mun faɗa ko ba sai mun nanata ba in an ce sudusi ana nufin me ɗaya cikin shida yawwa duk kun sani ma ne ba buƙatar nanatawa fa in kanu aksara min dalika in sun kasance sama da haka me ma'anan haka sai fasara ce ai min wahidi in sun fi ɗaya ma'ana kenan daga biyu zuwa sama nan ba daga uku ba daga biyu zuwa sama domin aksara min dalika da mai Allah yake wa li kulli wahidin minhuma kar ka ce minhuma ana nufin su biyu domin isharar Allah ce waye subhanahu wata'ala wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun ka gani infarada wahidun kenan aw ukhtun ko kuma da yar uwa yawwa ɗaya ake nufi ma'ana in ɗan uwan ɗaya ne in ƴar uwar ma ɗaya ce falikulli wahidin min kuma nan ana nufin ba in sun taru ba yauwa ana nufin idan kowanne shi ɗaya ne in namiji ne shi ɗaya in mace ne ita kaɗai to in aka samu haka kowanne sulusi zai samu amma in suka haɗu fa to shine hukuncin da za mu karanta nan gaba an gane nan sai ce fa in kanu aksara min dalika in sun fi haka fa hum shuraka'u fi sulusi to sai su tarayya a sulusi sai su tarayya a sulusi sai su haɗu duk su raba sulusi me sulusi hmm daya bisa nawa uku yawwa ai abin nufi la yaziduna ala sulusi ba za su wuce sulusin ba dukkaninsu za su taru a sulusi ma'ana a raba dukiya gida uku a ba su kashi ɗaya duka wani irin yan uwa ne yan uwa ne li'ummai saboda me ba asali ba reshe yawwa in ku akwai waɗancan to ai babu eh babu wani babu mai gado in aka ce akwai ɗa musamman aka ce namiji ne to ko yan uwa ko shaƙiƙai ne sun faɗi an fahimci abin yawwa in kuwa da ɗaya mace ce guda ɗaya ko da yawa in ɗaya ce a ba ta nisfi ‘yan uwa shaƙiƙai sai su me sai su kwashe dukiya ma'ana inda ma- maza a cikinsu ta asibi an gane yawwa in kuma sama da ɗaya ne sai a ba su mai sulufai ne to shi ma sauran sai ya zama na shaƙiƙai ne mazansu da matansu ai kun mun yi wannan ku- ai, mun gama da shi to yanzu nan ana zancen ba shaƙiƙan ko kuma ma ko an samu shaƙiƙan za mu zo mu ji kes ɗin wani abu da ya faru Ah, ya zama dai babu ‘ya'ya babu kuma iyaye iyayen nan ta kowane ɓangare ma'ana ko maza ne ko mata kuma komai nisansu hakanan ‘ya'yan nan ‘ya'yan tsatso babu jikoki ta hanyar ɗa namiji babu wanda dama su suke gado to wannan in babu su shi ake cewa kalala don haka ɗan uwa da aka haɗa uwa da shi ba a haɗa uba ba zai zo ya samu gado an fahimci abin insha Allah to sai ki fahum shuraka fi thuluthi za su taru akan wannan thuluth- ah, thuluthi ai la yaziduna ala thuluthi ba za su ah, wuce wannan thuluthi ba walau zadu an ithnaini ko da sun fi biyu ma'ana ko nawa ne in su goma ne yan uwa da suka hada uwa daya to duk a thuluthin nan za a tara thuluthin a ce to ku kacantana daidai tsakaninku wa dalla qauluhu kuma fadin Allah da yace fa hum shuraka'u fi thuluthi da yace suna tarayya a thuluthi ai zi- a zakaruhum wa unsahum sawa'u shuraka aka ce shi wannan ya saba da lizzakari mislu hadzil unsayi to ina masu neman yancin mata ga wani wuri nan ko an ce fahum shuraka'u fi thuluthi da namijin da macen duk ɗaya za a raba kaga inda lizzakar mislu hadzil unsa yayi ne abinda za a raba shine gwargwadon eh, abin nan ninkin maza da ru'usin mata ko kamar da muke bada misali in su maza biyar ne mata uku sai a raba kashi nawa goma sha uku yawwa ninkin maza da ru'usin mata eh ru'us ana nufin ɗaiɗaiku sai kaga kenan yadda in an kasa kashi goma sha uku kowanne namiji zai samu biyu kaga goma ta ƙare saura ƙwaya uku mata sai samu ɗaiɗai wannan shine lizzakari mislu hazzul unsayi amma in an ce fahum shuraka fi sulusi to wannan sulusin haka ala ru'usihim za a kasassala shi da kaga in su maza biyar ne mata uku sai a kasa kashi nawa sulusin kashi takwas saboda me kawai su takwas ne da haka sai a kasa kashi takwas ko ya samu kashi ɗaya wannan shine me ma'anar shuraka'u fi sulusi ai kun gane insha Allah فهم شركاء في الثلث سيتي معنى ذكرهم وأنثاهم سواء لأن لفظ التشريك يقتضي التسوية domin ko lafazin tashriki tarayya abin da yake hukuntawa abin da za a fahimta daga gare shi shine yana fa'idantar da daidaito wajen abin da za a yi duk abin da aka ce wannan shirikin ka ne to komai abin da ka samu shi zai samu Hmm. ga eh, wato shari'a kenan Hmm. kuma wannan shine dama fa'idar ah, duk lafazin da Allah ya yi amfani da shi a ƙur'ani to a girmama Allah a karɓe shi yadda ya faɗa kar a ci gyaransa an fahimci abu yawwa duk wani abu da zai saba ma zahirin abin da ake nufi to ya zama wani dalili ne ya sa hakan ba haka kawai ra'ayinka ne zai ce a aini a tsabar fahimta ta ga larabci kaza ne Mm-mm. nan kun ga shi ma ba wai fahimtar larabcin ne kawai ya sa ba a'a fahimtar sahabbai ga wannan maganar da tsayawa akan haka shi ya tabbatar da wannan ma'ana ai kun gane me nake nufi yawwa haka sai ce wadalla lafzul kalalati lafazin kalala shi ma yayi nuni ala annal furu'a wa in nazalu cewa su rassa wato ƴaƴa da jikoki din nisan su shine wa in nazalu wa in din ma'anarta nan koda eh koda ko sun yi ƙasa wa in ala kuma da ake faɗi koda yayi sama ma'anar din nisan sa tsakaninsa da mamaci ba ba in ce ba ta sharaɗin wani abu da za a gina ba ne ma'ana ko da kaza hmm, ba shar'iyya ba ce ade kun santa wannan duk wanda ya karanta littafan fiqhu musamman a babun gado ya san wannan an faɗa sai ce wal usul haka nan al usul me usul hmm? yawa bangaren iyaye don an ce asalin mutum su ne inda aka samo shi iyayensa da kakanninsa yawwa abbukur kun ganin sai aka faɗi mai mazaje mazaje daga cikinsu wa in alau komai nisan su duk yadda suka yi sama to waɗannan in dai an same su yusqituna auladal ummi to suna sarayar da ‘yan uwa na uwa ma'ana waɗanda aka haɗa uwa da su waɗancan ɗin suna sarayar musu da su samu gado kwata-kwata mana in dai an samu usul ko furu ko ɗaya aka samu a cikinsu ko ɗayan nan a cikin usul yake ma'ana ko kaka ɗaya aka samu haka nan a ƙasa ko zika ɗaya aka samu to shikenan ‘yan uwa li'ummai ba su da gado don haka kalala ba ta tasowa sai idan ba usul ba furu sai an bincika mutum kwata-kwata gaba ɗaya ba shi da ɗa ba shi ɗan nan abin haihuwa ake nufi ba kullum muka ce walad ko fassara namiji da mace ake nufi yawwa to ba ɗa namiji ba ya mace ba jika namiji ba jika mace sannan haka a sama ta ɓangaren usul ba uba na tsatso wanda ya haife shi sannan kuma ba uwa sannan kuma ba kaka shi ma uwar uba an gane yawwa wanda dai ta haɗu da shi da ta hanyar namiji to duka in babu su to shikenan shine za a ce an shiga halin kalala ashe kenan in an samu ɗaya to babu kalala kuma waɗannan ‘yan uwa wanda sai aka haɗa uwa da su ba za su yi gado ba shine abin da yake faɗi a nan yusqituna haka za karanta ba yasqutuna ba yusqituna auladal ummi dan me yace li anna Allah domin kuwa Allah lam yuwarrithhum illa fil kalalati domin su ƴan uwa li ummai ba a ba su gado ba in ba a kalala ba ko in ba halin kalala aka samu ba dama daga wani ya matso ana rabon gado ce a ni ma dan uwansa ne ce to kai ya kuka zai ce ai uwan mu da to a ce wannan halin namu kalala ne ko ba kalala ba in an ce kalala ne sai a ce to matso in ko akwai da ko uba ko kaka ko na a ce to sai an jima ba kai a ciki shine ma'anar wannan to sai ce a falau lam yakun yurafu kalalatan inda ba dan ta hanyar wannan kalalar za a gaje shi shi mamacin ba lam yarithu minhu shay'an ittifaqan ba za su gaji komai daga gare shi ba wannan ba sabani ittifaqan in dai ba halin kalala ba kaga yanzu kuma muna da ka'ida kenan daga an ce dan uwa ne me aka hada da shi sai a ce uwa to kawai tambayar ka ita ce halin wannan gadan wani iri ne kalala ne ko ba kalala ba kai kuma yanzu kowa yanzu ya san kalala me kalala ana yawwa halin mamaci in an shiga wanda yake ya mutu bai bar uwa ko kaka ba bai bar ɗa ko jika ba namiji sama ko namiji ƙasa to an shiga wannan hali shikenan sai a ce to ya zo da shi a gado in kuwa akwai mutum ɗaya to ba shi da gado wadalla qauluhu fadin sa Allah subhanahu ta'ala kuma da yace fahum shuraka'u fi thuluthi za su yi tarayya a thuluthi annal ikhwatal ashiqa'a cewa yan uwa shaƙiƙai yasqutuna fil mas'alati musammati bil himariya to ga wani sabon zance mm akwai wata mas'ala ana kiranta mas'alar alhimariya wani yanayi ne shi ma kamar ka ce ba lamari me yasa ya zama baƙo an samu halin kalala tun ko an samu halin kalala dan uwa li ummi zai matso ko ba zai matso ba zai matso to amma da yazo kuma sai samu akwai shakikai shakikai in an ce shakikai ana nufa yan uwa yanzu kun ga babu usul babu furu sai mai sai hawashi hawashi haka ake kiransu yawwa duk dan uwa sunansa hashiya yawwa iyaye usul abin nan ya'ya kuma da jikoki su ne mai furu yawwa da haka eh, dangane da mamaci in ba usul ba furu an samu kalala to amma kuma bayan ga waɗannan ‘yan uwa li'ummai sai ga shi kuma akwai shaƙiƙai to shin shaƙiƙan nan za su an gije li'ummai su hana su gado kwata-kwata ko kuwa to shine wata matsala ta zo ita ce matsalar da ake kira alhimariya wasu su kira ta almushtaraka menene ma'anar wannan himariya asalin ana kiranta himariya eh, saboda me ya faru zamanin sayyidina Umar aka samu wannan hali shi ma mutum ya mutu halin kalala ba uwa ba uba haka dai kamar da kusan mai kalala yanzu ba sai na fassara ba kowa san kalala yanzu zan faɗi kalala ba fassara saboda kawai mun gama da ita kowa gane to sai wani mutum ya mutu la- zamanin sayyidina Umar kalala to sai ga ƴan uwa wanda suka haɗa uwa ɗaya da shi shikenan ya karanta wannan nassi yace suna da fahum shuraka'u fi thuluthi to sai ga ƴan uwa kuma shaƙiƙai sai wasu suka go su shaƙiƙai ne uba da uwa fa suka hada zaka ce ai ba ku da rabo eh ba ku da rabo to shine har suka ce ya am ya amiral mu'minin hab anna abana hi- kana himaran ka kaddara ma cewa babanmu jaki ne amma dai ai uwa ɗaya ta haife mu da su waɗannan ya za a ba su a hana mu to shine asalin matsalar kenan shine ake kiran matsalar mene alhimariya saboda sun faɗi wannan abu to shine dalil to shine nan malam ya kawo mana ita mu je mu je to shine almusammatu bil himariya gata sai ce wahiya ga yadda matsalar take kowa a cikin kuma zai iya calculation din wa hiya zawjun miji kun ga kenan wa- waye ya mutu mace ce yawwa in dama in za a kawo mas'ala a babin gado tambayar kawai cewa za a yi zaujun wa akun ko wa uktun shaqiqa wa ibnun kaza da kaza sai a lissafa maka masu ran masu gadon ake lissafawa da haka daga kaji an ce zaujun to ka san mata ce ta mutu yawwa to sai mu ce mace ce ta mutu sai ta bar zaujin mijinta ko wa ummu da uwa ko wa ikhwatun li ummi da kuma yan uwa li ummai wa ikhwatun ashiqa da kuma yan uwa shaqiqai an fahimci abin lizauji to sai aka sai aka raba ya za a yi wannan rabo lizauji nisfu na farko dai miji da ma tunda ba ya'ya yana da me nisfi walil ummi to tun daga uwa sai ta samu me sudusi walil ikhwati lil ummi as-sulus sai aka dauki sulusi sai aka baiwa al ikhwatu lil ummi yan uwa wanda aka hada uwa da su wa yasqutul ashiqa'u sai yan uwa shaƙiƙai suka faɗi li'anna Allah adafa thulutha lil ikhwati min al ummi domin ko Allah ya dangana dukiyar ne zuwa ga su tunda ko ya dangana dukiya gare su to wani wanda ba su ba ba zai samu ba wannan shine istinbatin da aka yi a lokacin amma an samu sabani shi akan wannan yawwa wasu daga cikin sahabbai sun tafi zuwa ga saɓani haka har ma a cikin dai wasu daga cikin malamai daga baya shin wannan hukunci yana nan na himariya ko kuwa zaid ibn sabit yana cikin waɗanda suka tabbatar da wannan shi yasa ya shahara a gurin malaman gado saboda ilimin zaid ibn sabit wasu daga cikin sahabbai ba su tafi zuwa ga wannan suka ce tun daga ƴan uwa shaƙiƙai kuma dama ai ga uwa ko ba haka ba tun daga uwa ai kaga an samu wani daga cikin usul sai wasu ma suka ce to wannan ma ai ba kalala za a kira ta ba amma dai wannan halin na musamman an yi shi kuma hukuncin da aka kenan kuma su zai bin sabit sai sai da Umar hukuncin da suka yi kenan shi yasa ta shigo cikin littafan gado ake kiranta mene alhimariya an fahimta da waye da waye suka haɗu miji da uwa ma'ana mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar uwa da ta haife ta ta bar ƴan uwanta da suka haɗa uwa ta bar ƴan uwanta da suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ku ga shaƙiƙan nan kenan uwarsu ɗaya da waɗancan fa yawa amma kuma su gidansu daban ma'ana ba uban ba ubansu ɗaya ba da waɗannan amma ita dai wadda ta mutu ta haɗa da waɗannan ta haɗa da waɗannan an gane yawa ma'ana kenan kai ka ce misali bayan an haife ta da ita da waɗancan yayyanta shaƙiƙai uwa ɗaya uba ɗaya misali babansu ya mutu sai kuma ita tana ƙarama aka tafi ita agola a wani gida sai kuma aka haifi waɗancan ƴan uwa li'ummai kaga a haka an samu me an samu li'ummai a nan gefen tana da kuma shaƙiƙai a nan to sai aka ɗauki wannan su li'ummai sai aka ba su sulusi istinadan ila hadhihi al-aya shine har su waɗancan suka ce a to ka ɗauka ma baban mu jaki ne kun ga ko na yi ihtijaji ne ko ba haka bane na an ce jaki ko kaga ba zai haifi dan adam ba to amma dai uwa ɗaya ce dai ta zo da mu duniya shine hujjar su kenan cewa dan me ba za a ba su ba wa matsala ce dai mashhuriya a wurin malaman gado malaman ilimin harkar gado to sai ce ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم فلو شاركهم الأشقاء إن شقيقي سني تاريا دسو لكان جمعا لما فرق الله حكمه da zai zama kenan an hada tsakanin abin da Allah ya raba hukuncinsa wa aidan fa innal ikhwata lil ummi domin dalilin ƙari a nan shine abinda sayyidina Umar ma ya kalla a wancan babba shine wannan cewa su al-ikhwatu lil ummi ba ba sa gado ta hanyar ta'asibi ashabu furud ne don haka in akwai furud suna ne don haka su ma shaƙiƙai ba korar su aka yi gaba ɗaya ba rashin babu ne shi yasa ba a ba su ba ba rashin cancanta ba ne in akwai guntu to su za su ɗauki guntun ta'asiban ba furuban ba an fahimci abin da ake nufi to shine sai ke cewa nan wa aidan fa innal ikhwata lil ummi ashabu furudin su yan uwa li ummai ma'abuta fardi ne in an ce fardi ma'ana waɗanda ake bai wa rabo ne yankakke sananne wal ashiqa'u su kuwa yan uwa shaqiqai asabatun masu yin ta'asibi ne وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ابن من الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيني ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأن حديث يكون سنشي من شاكرا تاوكو تاوكو رسكت دقادو معنى ربو إن أنت فرائض نمبا قادو كوي أنا نفهم كسو كسو نما سو كسو وأن أكفئي ما سو ربو نمسمى وأن كن سن عدد سبودان وني guda shida yawwa to wanda duk yake cikin waɗannan nau'i guda shida da suke da rabo ayyananne to a fara ba su sai ya zama wanda ya rage to shi kuma sai ya zama shi ne zai ɗauki abin da ya rage yanzu misali a wannan matsala ta an samu me miji miji yana da nisfi ko uwa tana da me sudusi sannan sai me sai yan uwa li'ummai fahim shuraka'u fi thuluthi yanzu idan dukiyar mu koma misalan namu na baya ko in dukiyar miliyan 12 ce nawa ne namiji shida sannan nawa ne na uwa hmm thuluthi hmm sudusi kai sudusi sudusi zai zama a'a na ru'us ne wannan ai ko yawwa miliyan ɗaya idan na idan na idan na baƙi ne shine zai zama miliyan ɗaya in ko na gaba ɗayan dukiya ne miliyan biyu ne yawwa saura me eh saura hudu to saura hudun nan sai a ba kuma sai a ba sai a sai shine sulusi domin sulusin na dukkan dukiya ne idan ka raba sha biyu gida uku ba hudu ba ne to nan shine rabon yan uwa li ummai kaga akwai saura ba saura to wannan shine sababin da yasa shakikan ba su samu ba ba rashin cancanta ba ne kun fahimci abun ma'ana saboda istaghraqatil furudu almirasa su waɗannan kasa-kasan sun kwashe gadon gaba ɗaya babu saura tunda ko babu saura me zai faru shaƙiƙai sai ku yi haƙuri to shine suka ce "Ah, ya za a yi su su yi haƙuri bayan waɗannan uwa ce kawai ta haɗa su da waɗannan sannan su to sai a ce ai ku da ma ba ku da rabo ku da ma marasa rabo ne rabon ku shine in in akwai saura na ma'abuta rabo an babbasu to shine za a zo kanku to kuma ba abin da ya rage dai an raba wannan nisfi wannan fulusi wannan sudusi kaga sudusin nan kenan na me na sha biyu ne shine ya zama miliyan biyu a gani sulusin kuma shi ma na sha biyu ne shine miliyan hudu to dama an kwashe sudusi an bai wa miji da haka shikenan miliyan sha biyu ta kare shaki kai sai hakuri kun fahimci wannan ita ce ake cewa mene alhimariya an gane ta insha Allah to sai ce wa ahlul furudi ma'abuta furudi kaso ayyananne humul ladina qaddara Allah an siba'ahum su ne waɗanda Allah ya kaddara ya sanya gwargwado kaddara nan ba ta imani da kaddara ba. ana nufin an sanya gwargwado Mm, an sanya gwargwado na an siba'ahu na rabe su an ware musu wane zai samu kaza wane zai samu kaza fa fi hadhihi almas'ala a wannan mas'alar kun ga la yabqa ba'dahum shay'un babu wani abu ne da ya rage fa yasqutu al-ashqa don haka shaqiqai sun fadi wa hadha huwa as-sawabu fil mas'alati malam sa'id yace wannan shine daidai a wannan mas'ala an fahimci abin a dai kun gane da mas'alar take shike وعليكم السلام امم امم امم نعم امم shikenan sai a baiwa waɗannan ‘yan uwa li'ummai sulusi abin da ya rage tun da ba uwa shikenan sai shaƙiƙai su samu halin shaƙiƙan su samu ya samu yawwa ka fito da tambayar da ko ka yi tambayar da ta fito da abin kun ƙara fahimtar sa yawwa ma'ana ashe kenan shaƙiƙan nan ba rowa ce ta ce aka hana su sa aka hana su ba babu ce raban ne an gama rabawa kuma dama abin da duk mai istihadi ko mai shari'a zai ji tsoro shine me duk wanda kaga an faɗa ɗin nan an ɗauka an bashi nassin ƙur'ani ne bai bashi ko ba ka bane ko kar ku manta wannan zancen shi miji tun da ba ɗa me Allah ya ce a bashi mimma taraka don haka na dukiya baki ɗaya shi ita kuma uwa tun da ba ɗa tun da an samu na'am babu ɗa ita ma amma kuma akwai waɗannan akwai ƴan uwa me za ta samu sudusi tunda an ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus ikhwatun nan kuma an ce ko ashiqa ko li abbai ko li ummai in dai akwai dan uwa to uwa ta tashi daga sulusi ta dawo sudusi waye ce a bata wannan Allah daga in aka zo gaban alkali ba dama ya bata abin da ba wannan ba sannan kuma sai ga wani nassin har yanzu in kana rajulun yurisu kalalata fali ummihi mene ai fali fali fa hum shuraka'u fi thuluthi shikenan sai aka ɗauki sulusin nan sai aka ba su kaga kenan furudi sun ƙare furudi mene sun ƙare tunda furudi sun ƙare to me ya rage tunda babu abin da ya rage to shine dalilin da yasa shakikai ba su samu ba ba an hana su bane a kun gane inda an samu halin da babu wani a cikin waɗancan sai suli ummai aka ba su sulufinsu sai kaga inda wani abu da ya rage me zai faru sai shakikai sai su samu an fahimci zancen yawwa wannan dai mas'alar kamar na ambata wajen hukuncin ta tunda kaji malam ya ce wannan shine sawabi ya nuna maka ba ijma'i bane yawwa akwai sabani wani zai iya sabani ta to ai mu wannan misalin ma da aka kawo akwai uwa a ciki ko in ko akwai uwa me me aka samu akwai wani bangaren usul kenan ta fita daga siffar kalala an gane shi yasa aka samu sabani a wannan mas'ala وعليكم السلام نعم na'am idama eh amma kuma shi tunda ba ta bangaren nasaba bane kawai dai saboda shine aula rajulin din amma ba ba saboda nasaba ba yawwa wa alaikum salam to mm za mu koma tambayoyi kenan na'am eh a'a ba hukuncin su ɗaya ba in suka yi ishtiraki suka haɗu ga shaƙiƙai ga li'abbai to shaƙiƙai suna tura li'abbai a kai haka ka faɗa haka tambayar ka take sai da kai ne baka fito da ita ba sake mu ji eh eh yawwa yanzu ka gyara li'ummai in faɗi dai li'ummai da shaƙiƙai ta'asibi a santa eh i li'abbai su ma saboda mai ta ɓangaren uba ne za su yi ta'asibi in ba shaƙiƙai jazakallahu khair to mu je sai ce wa amma mirasul ikhwati wal akhawati sauran minti nawa eh ta ba matsala yace wa amma mirasul ikhwati wal akhawati al ashiqa aw li abin to yanzu zai zo ya kawo su mas'aloli waɗanda ba a cikin nassi ba a ambace su ƙuru-ƙuru ba amma za su shigo tare da wasu nusus din da wasu hadisai an fahimta to sai ce amma wani kila ya tambaya menene mirasul ikhwati wal akhawati al ashiqai aw li abi sai ce wannan fa mazkurun to an ambace shi ne fi qaulihi a fadin Allah madauki ma'ana kila wani ya ce to ina ma dinnan zantan ba mu ji shaqiqai da li abbai ba a yusikumullahu ba a faɗa ba ko a wannan ma walakum nisfu ma taraka zo shi ma babu to shine sai ce wannan su hukuncin su rabban su an ambace shi ne a can ƙarshen suratu an-nisa'i shine fadin Allah madaukaki yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalal kalalan nan an faɗa sau biyu ne da wannan wurin ta walakum nisfu a cikin ta an faɗi lafazin kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan sai aka maimaita kuma a can ƙarshe to a wannan wurin walahu akun aw uktun to a nan kuma shaqiqai da li'abbai suka shiga nan wurin malamai sun yi ijma'in li'ummai kawai ake nufi an fahimci abun yawwa to sai ce yana cikin fadin Allah yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala al aya sai ce fal ukhtul wahidatu don haka yar uwa guda ɗaya shaƙiƙatun au li'abin in shaƙiƙiya ce ko kuma li'abiya ce wadda aka haɗa uba da ita menene nata lahan nisfu tana da nisfi saboda me daga ina aka ɗauko ai ba shine nasin wannan ayar ba yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala ko in imru'un halaka laysa lahu waladun وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك to daga nan aka samu haka duk wanda yake yana da dan uwa ko ƴar uwa shaqiqiya ko li'abiya to abinda za ta samu shine nisfi shine aka ce wa huwa yarithuha shi ma kuma in a irin wannan halin ne shi ma zai gaje ta in kana lahu walad in lam yakul lahu laha walad yawa to sai sai فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان إن بيونيكوا إن أوان شقيقا ننكو لأبيك ننكو له ما منه الثلثان متى بأكاو لأمي با سبو دا ما سو سنا زواني أهوان هالي هال كلالة يوه تسيسي والشقيقة الواحدة مع الأخت للأبي kuna fahimta mu maimaita fal ukhtul wahidatu in yar uwar guda ɗaya ce to in shaqiqiya ce ko ma li abiya to rabin dukiya ne da ita an gane shi ma kuma dai a halin meye a halin in ba ‘ya'ya ne ai yauwa wasintani in ‘yan uwan nan mata biyu ne ko sama an gane lahuma sulusani su kuma suna da sulusi biyu wa shaqiqatul wahidatu ita kuma shaqiqiya in ita kadai ce ma'al ukhti lil abi sai suka haɗu da shaqiqiya lil abi aw al akhawatu ko kuma ɗan uwa duka lil abi ta'khudhu nisf to ita a matsayinta na shaqiqiya za ta samu rabi sai zama waɗancan li'abbai sai su taso kamar matsayin a haɗu ne tsakanin ‘ya'ya mata idan mace ɗaya ce tare da jikoki ba mun yi wannan ba a baya yanzu idan aka haɗu tsakanin ga mutum ya mutu ya bar ‘yarsa ƙwaya ɗaya sannan kuma ɗansa namiji yana da ‘ya'ya mata su biyu kun ga ai ba matakinsu ɗaya ba wannan ‘ya ce ta tsatso waɗancan ‘ya'ya ne ai jikoki ne to a nan ya tana da nisufi su kuma suna da sulusai ai ba ku manta mun yi wannan zancen ba to in aka zo kan maganar ikhwa ko akhawat to shi ma irin wancan ake yi in an samu shaqiqiya daya ga kuma li'abbai to sai a ba su wancan shaqiqiya sai ta samu nisufi waɗannan samu sulusai an fahimci zancen shine abin da yake faɗi na eh su nan sudusi kai sudusi wanda zai cika wancan sulusain yawwa kamar da muka yi zancen sa jiya ai kwana biyu da suka wuce shine nan shi ma yake cewa ta'khudhu nisfa wal baqi min as-sulusaini shine sulusi sai ya zama lil ukhti aw akhawat lil abi kun fahimci zancen yawwa a sa a sake a maimaita idan mutum ya mutu ya bar ya daya mu koma gun ƴaƴan da mu ƙara ganewa sai mu dawo nan in ya bar ya guda daya amma kuma ga jikoki ta hanyar ɗansa namiji su kuma ‘ya'ya mata ne guda biyu ko uku ana fahimta ko to ya za a raba sai ya zama ‘yan nan tana da nisufi su kuma waɗannan jikoki tun da dama inda matsayinsu ɗaya da wannan ‘yar sulusai ne za a ba su a matsayin ‘ya'ya mata to ga nisufi ya samu sai a nemo abin da zai cike sulusaini rabansu na asali shine mai sudusi an fahimta sai a ba sudusi to haka aka yi ɗauko wannan hukuncin in shaƙiƙiya ce sai a ba ta nisufi su kuma li'abbai mata sai a ba su sudusi shi ma shine mene takmilatu sulusaini an fahimci abin kun gane ko ba gane ba na ga kuna dariya ha mun yi fa wannan yau kwana biyu da suka wuce ko kwana uku ma ya fara haduwa da yawa eh haka ne eh bada'atil ma'arifu tatarakamu mm to wannan dama shine ai yake buƙatar ayi me yawa a rika rubutawa to kuma zaman mutun zaman mutun da na tafsiri ne na fassara ayoyi haka za ku yi hakuri yawa daga ba duk mai son ya shiga wannan gonar in baya tsoron in ya san ya yarda da kwanyarsa zai iya to maza ya je gaban malami sai a koya masa kaso kaso za ga a zaurin ana yin zanawa ake a ƙasa ko in a aji ne kuma a allo kamar da muka sha magana to zuwa za ka yi sosai ka zauna gaban malami kana haddacewa dan abin sai da hadda yawwa idan an kawo maka kesis kai ne alkali wata rana ko kai ne malamin gari da zaka raba gado to ka san inda zaka yi ba sai ka je kana binciko littattafai ba ka riga ka haddace masalolin to yau da kullun ce take sawa da kuma karatun da haddace shi Allah ƙara mana fahimta ba wurin tsayawa a nan ɗin amma lokacin ya yi mu tsaya a nan mu karanta tambayar nan ta jiya da wani rubuto mu sa alama ko mu dawo kan wannan wa amma mirasul ikwacin sai zama nan za mu sake tashi wannan yana cewa man Allah ƙara albarka a rayuwa duniya da lahira amin tare da kai da dukkan mu baki ɗaya shi malam tambaya ta ita ce ina fama da cutar wasuwasi a wajen tsarki da alwala da kuma sallah malam hakan ya sa ba na samun sallah jam'i a lokaci saboda wannan wasuwasin don ala malam ina neman shawara akan wannan lamari domin ya takura min sosai la'alla baƙo ne ko baya nan a darussanmu na igafatul lahafan shi yasa yi wannan tambayar duk da yanzu muka fara eh, ba mu yi nisa ba a cikin a maganar mu a wannan babin al- karatunmu na lahadi da asuba na igasatul lahfan wanda mun zo kan inda malam ibnu qayyim yake mu'alajar wannan mas'alar ban ga wani littafi da ya tattauna wannan mas'alar yayi mata gata irin littafin igasatul lahfan ba duk inda zaka ji an yi magana za ga daga nan din aka ɗauko wasu abubuwa duk wani nafsi da yake da alaka da wannan matsalar ina jin ibn qayyim ya kawo shi littafi sukutum wajen shafi 40 na ibn qudama ya ɗauko ya sa a cikin igasatul lahfan yana nan a ciki sunansa zammul waswasi gaba ɗaya sa kuma ya kalli wannan matsalar ne ta ɓangaren guluwi da itidali ko yawwa irin abin da shaidan ke sa wa dan adam ya rika ganin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na karantar da tsarki da alwala da sallah duk ba su yi masa ba bai nutsu da su ba yana ganin akwai wani abu a cikinsu na sakaci-sakaci shi yana gabar sai ya kwalkwale bai yadda da wannan sakaci-sakacin ba sai ya wuce iyaka wannan ɗaya ne daga cikin sabubban wasuwasi da ake yawan yi in mutum ya yarda da cewa in mutum ya yi fitsari to ba sai ya tsaya wannan karkaɗe-karkaɗen da matse-matsen da tattatse gabansa ba kawai daga ya ƙare ya sa ruwa ya wanke ya tashi in ka yarda cewa haka sunna ta zo da shi to ba za ka riƙa wuce wannan wuce iyakar ka zo kullum sai kana sallah sai ka je kamar fitsari ya ɗugo sai ka dawo a sake alwala a sake kafin ka je ma masallaci an gama sallah kaga wannan waswasin ta ina ya samu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda ake tsarki ne baka gamsu da shi ba ban ce wai baka gamsu saboda baka bin sunna ko baka yadda da sunna ba a'a waswasi ne shedan ke sa maka sai ka ji kamar addinin ka bai yi ba haka nan waswasi a niyya mutum ya zo wai shi bai niyya ba gashi fa tare da liman liman yayi kabbara harama shi kuma shi ma ya ce Allahu akbar amma wai duk bai san me yake yi ba yana tsammanin wai wai sai ya tuno cewa yayi kamar a zahar ake shi la'asar yace ko la'asar ake shi azhar yace to wa yace ka ce wannan ka ce din dama ai ba a ce maka ka ce ba tun daga nan ya samu wannan matsalolin Dan na sani dai mutane da yawa suna da fama da wannan cuta ta wasuwasi to amma babban maganinta shine me eh ƙaryata shaidan da watsi da abin da rabuwa da abin kuma da gamsuwa da cewa iya abin da aka ce ka yi din nan a sunna ya wadatar a addininka in ka nutsu akan wannan to kai watsi da wancan in ka ji alamar iska ta fito maka a dubura ka karyata shaidan muddin baka ji wari ba ko ko baka ji sauci ba shikenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana amma in ka tsaya kana ta kokonton kai ni fa na ji kaman wani abu ya fita kuma ga abin da annabi ya faɗa kai kuma ka ki yarda da wannan ka ce kai kana jin har yanzu da kokonto to ka kai ka sa kanka cikin wahala to babbar hanyar fita daga wannan shine kai watsi da shi ka karyata shaidan in baka dauki wannan matakin ba to haka zaka dawwama akan kokonto an fahimci wani abu duk wanda wannan abun ke damunsa babbar hanyarsa ta rabuwa da shi shine ya watsi da shi ya gamsu kuma cewa addininsa yayi me yasa ba sauƙin shari'ar ne ta ba mu dama idan mutum yana da salsal bauli da salsal rihi duk ya sallasa haka ba ya yi ƙunzugu ko ya ɗaura wani abu a kan kansa da ɗan bandeji ya ci gaba da sallarsa ko fitsarin ya fito haka yana cikin sallar ya ci gaba sallarsa kuma ta yi ba wanda ya ce sai ya rama sauƙin shari'a ne ko ba sauƙi ba to me wasu wasi ba zai yarda da haka ba sai ya ce a in dai ya dugo to in ya koma sai ya cire bandejin sai ya sake wani wankewa kuma sai ya sake alwala sai ya sake sallah to ba annabi annabi bai ce kai haka ba mutum waye bi ya bi wasu wasin shedan to in ko ana son dama a zauna lafiya to a rabu da wannan wasu wasin shedan a bi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah madauki ya kare shiryar da mu ya tabbatar da mu akan hanyar sunna kuma Allah ya raba mu da waswasin shaidan sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk